الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka muna godiya ga Allah da ya sake nuna mana wannan rana ta juma'a domin ci gaba da karatun wannan littafi na bulugul maram muna cikin kitabu sala babu sifatu sala baban da yake bayanin siffar sallah da mu ci gaba daga inda muka tsaya cewa an abi huraira ta radiyallahu an daga abu huraira yadda Allah ta tabbata a gare shi qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idza faraga min qira'ati ummi alquran in ya gama karatun fatiha rafa'a sautahu sai ya daga sautin shi wa kala ya ce amin rawahu daru qutni daru qutni ya rawaito shi wa hassanahu kuma ya hassan hadisin wal hakim da hakim wa sahahahu hakim ya kuma sahaha hadisin ma'ana ya inganta hadisin yana ne a takaice dai suka ce hadisin yana da daraja hassan kamar yadda ya zo a cikin at-talkhis babu dar qutun yace isnaduhu hasan shi kuma hakim yace sahihun ala shart ash-shaykhain hadisi sahihi ne akan sharadin bukhari da muslim bai haƙi yace hasanun sahihun to wali abi dawud رواية أبو داود والترمذي ده الترمذي من حديث وائل بن حجر daga hadisin wa'il ɗan hujjar na hawahu ya zo da kwatankwacin wannan hadisin waɗannan hadisan guda biyu suna nuni akan shar'ancin cewa amin ga liman bayan ya karanta fatiha yana cewa amin kuma ya ja sautin shi ya zo a ruwaya hakim da kuma bai haƙi daga abu huraira ya kasance yana cewa amin har waɗanda suke sahu na farko su ji wannan amin ɗin sai masallacin gaba ɗaya shi ma ya ɗoka tsoron kenan sahu in kuka diba shi wanda ya wannan littafin bai zo da cikin abin da ya zo dangane da abin da ya shahi amin ɗin liman ba bai yi bayani akan cewa amin tamamu ba ya zo a cikin sahihul bukhari da muslim hadisin abu huraira cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ammana al-imamu fa aminu illi man yace amin ku ce amin fa inna man wafaqa ta'aminahu ta'amin al-mala'ika duk wanda amin din shi ta yi daidai da amin din mala'iku kufira lahu ma taqaddama min dhanbihi za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubin shi amma shi malam mai littafi bai kawo na mamu ba a wata ruwaya ya ce idan ƙalar imamu wala dole illiman ya ce wala dole faƙulu amin ku ce amin fa innal mala'ikata ta ƙulu amin saboda mala'iku suna cewa amin wa innal imama ya ƙulu amin kuma liman yana cewa amin faman wafaƙa ta aminahu ta aminal mala'ika duk wanda amin ɗin shi ya yi daidai da amin ɗin mala'iku gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubin shi malamai sun haɗu akan cewa cewa amin ya shahi liman da mamu da mai sallah shi ɗaya jamhur wasu daga cikin suka ce mustahabbi ne ba wajibi ne ba sai suka yi saɓani a cikin bayyana amin da kuma asirta shi hanafiya da malikiya sun ta yi akan cewa an so a asirta amin har ma a cikin sallar da ake bayyanawa suka ce su a ganin su abin da ya yi aka yi so shi ne a yi a asirci shafi'iyya da hanabila sun ta akan cewa a bayyana a sallar bayyane a asirta a cikin sallah ta asirce saboda haka suka ce da haka aka so gwama amin din mamu da taliman saboda hadisin da yake ce idan qala wala dalil fa qulu amin har amin din mamun da tashi shi liman gaba daya sallah ta bayyane su ne sallolin nan na farko guda biyu kamar sallar magariba da isha da kuma sallar asubahi da sallar juma'a da sallar idodi guda biyu da sallar roƙon ruwa da sallar shahewar rana da wata da sallar tarawih da sallar wutiri duka waɗannan sallori ne waɗanda ake yin su ami a bayyane shi yasa can a hadisin abin hurara da ya ce idan an mana imam fa aminu aka ce abinda ake ne in liman ya shiga yana cewa amin kuma ku ce amin ba sai ya gama ba don amin din liman da ta mamu gaba daya ma'ana su dace da juna wa ana abdullahi bin abi aufa daga abdullahi dan abi aufa رضي الله عنه الله قال مش يرضى قال يتي جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونمتي يا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال سيتي إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا يتي ني بانا إيا حدتي وأنا أبناء القرآن فألمني ما يجزئني منه داك كسندني أبن زي كسمني جمد شيء القرآن تندبن إيا حد القرآن ميزان كرنتا wanda ba ƙwa'ani ba a cikin sallata ba sai manzo Allah ce kulka ce subhanallah sarki ya tabbata ga Allah walhamdulillah gaudiya ta tabbata ga Allah wala ilaha illallah ba abin bauta da gaskiya sai Allah wallahu akbar Allah shine mafi girma wala haula wala quwwata illa billah ba dubara ba ƙarfi sai dai ga Allah al'ali maɗaukaci al'azim mai girma har zuwa ƙarshen alhadis ƙarshen hadisi rawafu ahmad ahmad ya rawaito shi wa abu dawud da abu dawud wa nasa'i da nasa'i wa sahahahu ibn hibban ibn hibban ya sahaha hadisin wa dar qutni wal hakim da kuma dar qutni da hakim da haka suka ce hadisi sahihi ne akan sharadin muslim ko wannan hadisin kamar yadda ya gabata cewa karanta fatiha a cikin kowace raka daga na daga sallah rukuni ko sallah ba ta inganta in ba da suratul fatiha wannan kuma dalilin hadisin wanda ya zo ya mummunan sallah wanda Allah ya ce ya koma ya sallah bai sallah ba sai dai ƙa'ida ta shari'a wacce take nuna cewa annal wajiba tasqutu bil adadi anha imma ila badalin aw ghayra badalin abubuwan da suke wajibi suna faduwa in aka kasa su akwai abin da yake wajibi ne amma in yi zamanto akwai dalilin da ya sa mutum ya kasa to yana faduwa a kansa ko a bar shi a canza waninsa ko kuma ma ba tare da an canza waninsa kuka ce wannan ka'ida an ciro ta daga fatar Allah da yake ce fattakullaha mastata'tu ku ji tsoron Allah gurgudan ikon da kuma faɗar manzan Allah da yake cewa idan amartukum bi amri in na umarce ku da wani al'amari fa'atu minhu mastata'tu ku zo daga wannan al'amarin da abin da kuka iya wannan hadisin na nuni akan cewa wanda bai iya karatun fatiha ba ko wani shashe na karatun fatiha na fatiha to sai zo da wannan sikirin da ya zo a cikin hadisi kuma ya ishe shi maimakon fatiha saboda sauƙaƙawa bayan da haka da ya ce manzan Allah inni la astati'u an akhudha min alqur'ani shay'an ni bai iya haddace wani abu na alqur'ani ba idan bai iya fatiha da haka in mutum bai iya fatiha ba idan sai ya karanta wannan maimakon fatiha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ya zo a cikin sharhin al'iƙina aka ce in mutum baya da ikon koyon karatun fatiha ko kuma lokaci ya ƙuntace masa to a wannan lokacin ta faɗi gare shi kenan abin da ya lalumce shi ne ya karanta abinda ba fatiha ba ne daga alkur'an misali a ce ya iya karatun aya da fatiha koko wata aya wadda ba cikin fatiha ba sai ya maimaita wannan aya gwargwadonta in bai iya wani abu na alkur'ani ba to a lokacin sai ya karanta wannan zikirin da muka ambata baya idan mutum bai iya karatun fatiha da kyau ba amma akwai wata aya ɗai daga cikin suratul fatiha wacce iya tuna mai mita ta cikin kowace raka ko kuma ya iya wata aya wadda ba cikin fatiha ba sai maimaita ta in zaman ko bai iya komi na alƙur'ani ba a lokacin sai ya yi wannan zikirin da muka wa'annan jimlolin na subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim na hadisin abdullah bin abi awfa wa'annan jimlolin sun kunshi tsarkake Allah akan dukkan tauyayyun abubuwa sufofi da dukkan aibuka da tabbatar da ma'ana kishiyansu na daga ababen godiya da kuma cika wacce take bata da iyaka da kore abokin tarayya ga Allah a cikin zatinsa da siffofinsa da ayyukansa da ilahantakarsa da rububiyarsa da tabbatar da girma gare shi da ɗaukaka ko da kuma jefawa gaban ubangiji allah ta'ala da kore dubara da ƙarfi daga bawa da tabbatar da cewa dubara da ƙarfi gaba ɗaya na allah kuma wannan hadisin na nuna mana falalan wannan zikirin na daga cikin abin da ke nuna falalarsa kasancewar shi yana iya zamantowa matsayin fatiha wadda ita ce mafi girman sura a cikin alkur'ani aka gabatar da wannan zikirin akan sauran zikirori a cikin wannan bagira har yi wannan hadisin na nuna mana sauƙin shari'ar musulunci musulmi ba a ɗora masa fiye da abin da baya da iko a kansa in ya kasa wata in ya kasa daga wata kofa sai a sai Allah ta'ala ya bude masa wata kofa dan ya cika mai sakamakonsa da ladansa وعن أبي قتادة رضي الله عنه دقى أبي قتادة الله يقارى مسيح قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلي بنا النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن يلا من صلى فيقرأ في الظهر والعصر سيكرنتا أصلى الظهر دل العصر في الركعتين الأوليين أتكين ركوئي بين فرقو yana karanta bi fatihatul kitabi wa suratayn da fatiha da kuma surori guda wa yusmi'una al-ayata ahyana wani lokaci ma yana ji da mu wata aya a sallar da take a asirce sai ya bayyana aya ɗaya ko aya biyu wa yutawwilu rak'ata al-ula yana tsawaita raka'ar farko wa yaqra'u fil ukhrayayn yana karantawa a cikin rako'in biyu na ƙarshe bi fatiha kitabi fatiha kaɗai yana wannan na so ana so a nuna mana sallah azhur da al'asar raka'a nuna raka'a hudu raka'a biyu na farko manzo Allah yana karanta fatiha da sura sannan biyu na ƙarshe yana karanta fatiha kaɗai haka ake yi da duk raka'a da sallar take mai raka'a hudu yana tsawaita raka'a farko متفق عليه البخاري ومسلم wannan hadisin na nuna mana wajibcin karatun fatiha a cikin rako'in sallah gaba daya ya gabata wannan shi'ar daidai an so karanta wani abu na alkur'ani bayan fatiha a rakawani biyu na farko na sallar azur da la'asar haka sallar magariba da isha'i da sallar asuba kuma wannan hadisin na nuna mana ana son tsawaita raka'ar farko akan raka'a ta biyu a sallar azur da la'asar shekul islam ibn taimiyya yake cewa an so ma'ana a tsawaita rakawai biyu na farko sannan ma'ana rakowai biyu na ƙarshe a takaita saboda wannan labari dukkan malaman hadisi akan haka su kasancewa karatun sallah a zuhur da la'asar a asirce ne a asirce ake yi shi yayi ko ba laifi a bayyana shashen karatu a sallar da ake yi a asirce musamman ma in wanda ya zamanto akwai maslaha na karantarwa tunatarwa kenan sai a bayyana wani abu saboda annabi sallallahu alaihi sallama ya kasance yana bayyana wasu ayoyi suka ce la'alla manufa wannan shine bayanin cewa ya halitta sannan ana son taƙaita karatun fatiha a rakawoyi biyu na ƙarshe na tsallar la'asar da azuhur da isha'i da raka'a ta uku ta tsallar maghrib abinda aka ambata cikin wannan hadisi shine sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun yi zaton cewa annabi sallallahu alaihi sallama ya tsawaita raka'ar farko ne na daga sallah yana nihin wannan dan mutane ma'ana su riski raka'a ta farko aka ce saboda abin da ya zo daga wanda ya rawaito hadisin abi qatada ya ce kunna nara annahu ya faru dalika muna ganin yana tsawaita raka'a farko ne ya tadara kan nasu don mutane su da suke wannan raka karatu bayan fatiha ba wajibi ba inda mutum zai taƙaita a kan fatiha sallar shi ta yi wannan da ita faɗin malamai sai dai an karhanta taƙaitawa a kan fatiha a cikin sallah sallar farilla ce ko ta nafiya saboda yin haka saba ma sunna amma ba wajibi ya zo a cikin musnad na imam ahmad da kuma sahihu muslim cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaj'alu rak'atayn al-ukhrayayn aktsar min al-ulayayn qadar an-nus Allah ya kasance yana sanya rako'i biyu na ƙarshe sun yi zamantarwa taƙaitattu daga rako'i biyu na farko ma'ana kamar rabi abinda ya karanta a raka'a ta farko to yana karanta rabin shi a raka'a ta ƙarshe ko imam albani ke cewa a cikin wannan hadisi akwai dalili akan cewa ƙari akan tsoratul fatiha a rako'i biyu na ƙarshe sunna ne kuma wasu jama'a daga cikin sahabbai sun ta yi akan haka kamar irin su abubakar kuma wannan magana ita ce ta imamu shafi'i وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحصر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم so abin sa'id al-khudri yake cewa mun kasance na hazuru muna kaddara qiyama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tsayuwar manzon Allah da yake yi fi zuhuri wal asri a sallar az-zuhur da tal asr fahazarna qiyamahu sai muka kaddara tsayuwar da yake yi fil raka'atayn al-ulayayn a raka'o'i biyu na farko min az-zuhri na sallan magriba ay sallar az-zuhr qadra gwargwadon alif lam mim tanzil ma'ana gwargwadon karanta suratul sajada ko daga farkon ta zuwa ƙarshe lokacin da mutum zai ɗora kuma kowa san karatun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin shi ne bittafi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim haka yake karatun shi wa fil ukhrayayn a cikin rakoi biyu na ƙarshe kuma qadran nisfi min zalika gwargwadon rabin wannan idan yana karanta suratu sajada a raka'o'i na biyu na farkon sallah a zuhur na ƙarshe kuma rabin ita suratu sajada wa fil ulayayn min al asri a a cikin raka'o'i biyu na farko na la'asar ala qadar al ukhrayayn min al zuhur akan gwargwadon rako'i biyu na ƙarshe na sallar asar idan sallar la'asar suna ƙaddara tsayuwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi irin tsayuwar da yake yi a rako'i biyu na ƙarshe na sallar asar ko wal ukra yayna ala nisfi min zalika biyu na ƙarshen sallar la'asar kuma a kan rabin wani mun ce rakoyi biyu na farko na sallar azuru yana karanta kamar gwagwadon suratu sajada rakoyi biyu na ƙarshen sallar azuru kuma rabin suratu sajada rakoyi biyu na farkon la'asar shine rabin suratu abin nan sajada biyu na ƙarshe shi kuma rabin wani suna ba ta amfani shi ne abin da ake so a nuna
kamar kuyar farkon la'asa suka raka abin shi na kanta kama rabi na suka sani eh sanar suka raka abin eh na farko na ƙarshe kuma kamar rabin wani Eh. rawahu muslim muslim ya rawaito shi yana wannan hadisi na nuna mana gwargwadon tsayuwa annabi sallallahu alaihi sallama a farko a farko biyu na farko na sallar azhar shine gwargwadon suratu sajada biyu na ƙarshe kuma gwargwadon rabin suratul sajada biyu na farkon la'asar gwargwadon ko gwargwadon biyu na ƙarshen sallan azuhu biyu na ƙarshen la'asar rabin wannan ko wannan da irin waɗanda abubuwa ba a kiyaye su ba sai da abubuwa za ka kamar da ana koran mutum nan za mu dakata su ma'anakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk